العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن في تقلب الدهر أجائبا وفي تغير الأهوال مواعظ توالت الأقبات وتكاثرت النقبات ودقت الماديات على كثير من الخلق وتنكروا لربهم ووهنت صلتهم به واعتمدوا على الأسباب المادية البهتة فسادت موجات القلق والاضطراب والضعف والهوان وأما الخلأ والخوف من المستقبل خافوا على المستقبل تخلوا عن ربهم فتخلى عنهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جميع الخلق مفتقرون إلى الله في كل شؤونهم وأهوالهم وفي كل كبيرة وصغيرة وفي هذا الأثر قلق الناس بالناس وشكى الناس إلى الناس ولا بأس أن يستعان بالناس فيما يقدرون عليه ولكن أن يكون المعتمد عليهم والهلاك بعينه فإن من تألق بشيء وكل إليه نعتمد على أنفسنا وذكائنا بكل غرور وعجب وسلف أما أن نسأل الله العون والتوفيق ونلح عليه بالدعاء ونحرص على دوام الصلة بالله في كل الأشياء وفي الشدة والرخاء وهذا آخر ما يفكر فيه بعض الناس فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير غنيا عنهم بيقين قلبي وأدمع منك في فضل الكبير إن الفرار إلى الله واللجوء إليه في كل حال وفي كل كرب وحم هو السبيل للتخلص من ضعفنا وفتورنا وذلنا وهواننا إن في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومهنا وبلايا آلام تضيق بها النفوس ومزجات تورث الخوف والجذى كم في الدنيا من عين باكية وكم فيها من قلب حزين وكم فيها من الضعفاء والمعدومين قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل هذا يشكو إلة وسقما وذاك هاجة وفقرا وآخر هما وقلقا عزيز قد ذل غني افتقر سهيه مرضا رجل تبرم من زوجته وولده آخر يشك ويئن من ظلم سيده وسادس كسدت وبارت تجارته شاب أو فتاة يبحث عن عروس طالب يشكو كسرة الامتحانات والدروس هذا مسهور وذاك مدين وآخر مبتلا بإدمان بالإدمان والتدكين ورابع أصابه الخوف ووسوسة الشياطين تلك هي الدنيا تضحك وتبكي وتجمع وتشتت شدة ورخاء سراء وضراء عباد الله لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا وهو القائل ادعوني أستجب لكم لماذا لا نرفع لا نرفع أكف الضراءة إلى الله وهو القائل فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان لماذا ضعفت الصلة بالله وقلت العيدماد على الله وهو القائل قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم الشدة أودت بالوهج يا رب فعجل بالفرج والأنفس أمست في خرج وبإذنك تفريج الحرج هاجت لدعاك خواطرنا والويل لنا إن لم تهجي أيها المسلمون المؤمنون ألم نقرأ في القرآن قول الحق عز وجل وأخذناهم بالبأساء والضراء لماذا لعلهم يتضرؤون فأين نحن من شكوى لله أين نحن من الإلحاه والتضرع لله سبحان الله ألسنا بحاجة إلى ربنا إن الأنبياء والرسل وهم خير الخلق وأحب الناس إلى الله نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب فماذا فعلوا وإلى من لجأوا أخي الحبيب أختصر لك الإجابة إنه التضرع والدعاء والافتقار لرب الأرض والسماء إنها الشكاوة لله وحسن الصلة بالله هذا نوح عليه السلام يشكو أمره إلى الله ويلجأ لمولاه قال تعالى ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم كانت المنادات كانت المناجات فكانت الإجابة من الرحمن الرحيم وقال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال أذ من قائل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر هذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض ثمانية عشر عاما حتى أن الناس ملوا زيارته لدون المدة فلم يبق معه إلا رجلان من إخوانه يزورانه ولكنه لم ييأس عليه السلام بل صبر واحتسب وأثنى على الله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أواب أي راجع منيب إلى ربه ظل على صلته بربه وثقته به ورضاه بما قسم, قسم الله له توجه إلى ربه بالشكوى ليرفع عنه الضراء والبلوى قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فماذا كانت النتيجة قال الحق وجل قال الحق عز وجل العليم البصير بعباده الرحمن الرحيم قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للآبدين أخبر الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال تعالى استستجيسون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين استغاثة استغاثة لجأت إلى الله وشكوى وصلة بالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة إن الشكوى لله والتضرع إلى الله وإظهار الحاجة إليه والاعتراف بالافتقار إليه من آدم قرى الإيمان وثوابت التوحيد وبرهان ذلك ادعاء وبرهان ذلك الدعاء والإلحاه بالسؤال والثقة واليقين بالله في كل حال اللهم إنا نشكو إليك ما أنت أعلم به من الكوارث التي نزلت في بلادنا اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب اهدم الحاقدين لبلادنا وبلاد المسلمين ومن خالفهم اللهم اجعلهم وإتادهم غنيمة للمسلمين اللهم دمرهم وزلزلهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم نسألك أن تصيبهم بما أسرت به فرعون وقومه اللهم أرسل عليهم على بلادهم الطوفان وخذهم بنقص من الأموال والأنفس والثمرات اللهم إنهم لا لا يهزمون جندك ولا ولا يغلب جمعك اللهم زمهم وزلزلهم إنك قوي عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin tahalikai salati da aminci tabbata ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da danginsa da sahabbansa baki ɗaya, bayan haka, ya ku ’yan uwa a cikin Allah, ‘yan uwa a cikin musulunci, ina yi muku sallama irin ta musulunci, ku sani jujjuyawan zamani yana da ababen mamaki, musamman zamanin da muke ciki, kuma akwai wa'azozi a cikin caccanzawan yanayi da muke gani a cikin rayuwa a yanzu. Idan mun ga musibu da yawa, ko kuma bala'o'i sun biyo junansu wasu bayan wasu, son mutane ga duniya da dogaran mutane da wayonsu da dogaransu da abin da suka mallaka na wato madiyat wato kayayyakin aiki irin na zamani mutane ƙasa su ce suna da makamai suna da ƙarfi suna da sojoji suna da uh, kayayyakin kimiyya suna da taurarin ɗan adam suna da jiragen sama wannan ya riga ya mamaye zuciyar mutane sai suka musa Ubangijinsu, suka ɗauka ba mai ƙarfi sai su, alaƙansu da Allah ta zama ba ta da ƙarfi, in ka ce mutum Allah ya ce, Allah sarki malamai kenan. Wai an ce Allah, wai wannan ya nuna ya yadda ne ko bai yadda ba. A malamai su ce akwai magana malamai kenan. Wannan ya nuna me, mutum bai yadda da Allah ba. Allah kuma yana cewa, rundunoninsa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san rundunar Allah sai Allah wallahi Allah ne yanzu fito yake yaƙi da kansa ba tare da halittarsa ba ka duba yadda ya barko wacana da bala'i wanda suka rulaƙanta musulmi suka kakkashe musulmi suka hana su zuwa aikin haji suka hana su azumi suka ce man ashaddu min naquwa suka ce ba wanda ya kai su karfin tattalin arziki yau Allah ya jefa musu bala'i Tiriliyon na daloli suka yi asara, ba mai zuwa ƙasan, ba a zuwa sayan kayansu, ba a shiga garinsu. Duk wannan Allah yana nuna faɗa da shi ba daɗi ne, yau ga shi faɗa da Allah nasu har mu ma ya shafe mu, duk da mu muna da namu laifin. Yanzu an ce fetur ɗin Najeriya ya faɗi daga dala hamsin da ‘yan kai ya dawo talatin da ‘yan kai, don me ba sai an bukaci man an saya a yi tafiye-tafiye ba, to ba a bukata, saboda Allah ya hana tafiye-tafiye. An yi wata rana da ake ce na balanta wai na soyayya a cana a wannan lokacin ba wanda ya sumbanci koda matarsa, da kuma iskancin da ake yi Allah kaɗai ya san iyakansa. Kai mutum an ce, saurayi zai kawo budurwarsa gaisuwa sai dai ya rubuta wata takarda ya nuna mata ta gilas ita kuma ta gani ta karkada masa hannu ya koma ba ta bukatan ya shigo wurinta aikin Allah kenan amma mun manta da Allah mun ɗauka wayanmu da dabaran mu idan ka zauna shi yasa ma koda kudubobi ake ko wani bayanai ake yi mutum ma yana yana ganin bata masa lokaci ne da ya kamata kawai daga an zo ma a ce astaghfirullah alazim wa salatu wa salam ala rasulillah a tashi ayi sallan juma'a tafi saboda ba abin da ya kawo shi kenan ba ba abin da ya dame shi kenan ba kuma Allah ya ce bai halice ka ba sai dan wannan saboda haka mutane ba su ma da niyyar su karkatar da kansu su koma ga Allah babu ruwansu su dai kawai za su tafi kasuwa da Allah kar a bata musu lokaci zan je shago kar ku bata min lokaci mun yi alkawari da abokina kar a bata min lokaci abin da ya dame su kenan mun bar Allah kuma Allah subhanahu wataala ya ce ya ku mutane ku ne fa mabukata zuwa ga Allah Allah ko mawadaci ne kuma abin yabo ne. Dukkan mutane suna bukata zuwa ga Allah cikin dukkan halayensu ko ƙanƙani ko babba. Muna amma mun bari mun koma rataya da ‘yan uwanmu, ina da babba, ina da shugaba, ina da, ina da minista, ina da kaza, muna da kayan tsaro, muna da kaza da kaza. Muna dogara a kan kanmu, muna dogara da kaifin hankalinmu, da wayonmu, muna jin kanmu, muna rashin kunya wa Allah cewa mun isa. ba ma tambayan Allah taimako, ba ma neman gamdakatar daga wurin Allah, ba ma nace masa da addu'a, ba ma daɗa ƙarfafa silanmu da Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ubangiji, ni dai fakiri ne na zo maka ya Ubangiji, kuma wallahi ni ba mabukaci ba ne zuwa ga bayinka. Mawadaci ne da sakankancewan zuciya na da kai kuma zuciyana ta yanke gaba da tsammanin duk wani bawanka. Ku sani, gudu da komawa zuwa ga Allah da fakewa ga Allah a cikin kowane hali da mutum ya samu kansa na bakin ciki shine kawai hanya ta kukuta daga musibobi shine hanya na kukuta daga rauninmu shine hanya na kukuta daga daga daga bala'o'in da suke samun mu Allah ya yi mutane ya jarrabe su da abubuwa da dama ko tsoro ko razana ko zuciya wanda yake cikin bakin ciki ko rarrauna wanda bai da mai taimakonsa, ko matalauci, ko kuma waɗanda hawayensu take gudana saboda rashin lafiyar da ya dame su, duka waɗannan ba abin da suke bukata illa su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Suna ce a ƙofan Ubangiji sai su ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu sauƙi. Wannan dama haka duniya take, ta sa wani kuka, ta sa wani dariya, ta haɗa wasu, ta raba wasu, ta kawo sauƙi, ta kawo tsanani, kuma Allah subhanahu wata'ala ce wannan duk daga wurinsa ne bayan Allah don me yasa ba za mu kai kukanmu zuwa ga Allah ba bayan ubangijin shi da kansa yake cewa ku roƙe ni in amsa muku wanda shi yake roƙonka ka zo ka roƙe shi don me yasa ba za mu ɗaga hannayenmu ba da ƙasƙas da kai zuwa ga Allah akan halin da muka samu kanmu a ciki a wannan ƙasa da duniya ga baki ɗaya shi fa ya ce mana shi makusanci ne yana amsa roƙon mai roƙo idan ya kira shi. Don me yasa alaƙarmu da Allah ta yi ƙunci, dogaranmu da Allah ya ƙunci muka koma ga dogara da wayonmu, bayan Ubangiji yana cewa ba ruwan Allah da ku ba don kuna roƙonsa ba. Ya Ubangiji, tsanani ya yi tsanani ga zukatan mutane, ya Ubangiji ka gaggauta ya yi mana wannan baƙin ciki. Ka gaggauta ya yi mana wannan tsanani. Rawukan mutane sun kai wuya a cikin kunci, saboda kashe-kashe da zub da jina ne da cututtuka marasa kan gado kuma yayewan bakin ciki ba a samu a gurin kowa sai gurinka ya ubangiji mu dai hankalinmu duk sun koma zuwa ga roƙonka kai canmu in Allah subhanahu wata'ala baka amsa wannan roƙo ba ya ku musulmai ya ku muminai ashe ba mu karanta a cikin alƙur'ani ba inda Allah azza wa jalla yake cewa muka kama su da tsanani da cututtuka me ya amsan da Allah subhanahu wata'ala ya ce dalilin yi musu haka don su yi me sai ya ce la'allahum yatabarra'u ko in wannan tsanani ya same su za su kaskas da kansu su koma ga Allah su nuna gazawansu to ina muke wajen kai kuka zuwa ga Allah sai dai kawai mu ta ƙaryan ayi addu'a ba ma addu'a ina muke wajen nacewa a kofan Allah ko ba ma bukatan Allah ne subhanahu wata'ala annabawa da manzannin Allah wanda a cikin halitta duk ba kamansu, su ne kuma Allah ya fi kowa so, ya fi son su a kan kowa, amma Allah ya saukar musu da bala'i. Allah ya sa musu bakin ciki, me suka yi sai suka koma ga Allah. Ɗan uwana bari in taƙaita ma, amsan mu dai duka shine mu ƙasƙas da kanmu zuwa ga Allah, mu riƙa roƙon Allah kamar yadda su ma suka yi. mu nuna mu zuwa ga Ubangijin sama da ƙasa, mu kyautata silanmu da Allah, misali ga annabi Nuhu alaihi salam yana kai kukan al'amarinsa zuwa ga Allah yana fakewa zuwa gare shi. Allah subhanahu wata'ala ya ce, annabi Nuhu ya roƙe mu ya kira mu, madalla mu masu amsa masa, da ya roƙe mu ya kira mu, sai muka tserar da shi da shi da iyalansa daga baƙin ciki mai girma. Kira daga wajen wa wajen annabin Allah, amsawa daga wurin wa, daga wajen Ubangiji mai gamammen jin kai a duniya mai keɓaɓɓen jin kai a lahira. Har yanzu dai, ga annabi Nuhu, lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kira mu, muka amsa masa, muka tserar da shi daga baƙin ciki wanda yake mai girma. Har yanzu ga kira cewa ya ce ni za a rinjaye ni, ka taimake ni, sai muka buɗe sama ta rinka zubar da ruwa wancan yana neman taimako ne wannan yana neman a tserar da shi ne wancan an tserar da shi wannan kuma an halakar da mutanensa ga annabi ayyubu Allah ya jarrabe shi da cuta shekara goma sha takwas har mutane duk suka suka gaza suka kosa da zuwa ziyararsa suka daina taimakonsa suka watse suka bar ‘yan uwansa guda biyu kawai su ne suke zuwa su kawo masa ziyara su ma ba akai akai ba ƙarshe aka bar shi da matansa amma bai ɗebe ƙauna daga rahamar Allah ba ya yi haƙuri ya nemi lada a gurin Allah subhanahu wata'ala ya yi tawa Allah kirari Allah subhanahu wata'ala sai ya ba masa ya ce mun same shi mai haƙuri ne madalla da wannan bawa mutum ne mai yawan komawa ga Allah mai komawa ga Allah ne ya nuna ƙasƙasinsa ga Allah ya nuna amincewansa da Allah ya nuna yardansa da abin da Allah ya yanka masa ya kai kukansa zuwa ga Allah akan cutar da ta same shi Allah ya ce sai muka yaye masa Allah ya ce shi ne mafi jin ƙan masu jin ƙai. Me ya biyo bayan komawansa ga Allah, Allah ya ce muka amsa masa, muka yaye masa cutan da ta same shi, kuma muka dawo masa da iyalansa da ya rasa, muka daɗa ninka masa akan iyalan nasa, muka ba shi arzikin da ya fi nasa na da. ina kai wanda kake cewa yanzu kan ai duniya ta riga ta tafi matsala ta riga ta faru wato ba za ba za ka samu sauki ba kenan ko a duniya ta riga ta lalace zamani ya ɓaci ba zai gyaru ba wa ya gaya maka Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine shugaban halitta shine shugaban annabawa babu wani bawan Allah da ya kai shi amma Allah ya sa shi cikin damuwa da shi da sahabbansa suka shiga cikin tashin hankali Allah ya ce lokacin da kuke ta neman taimakon Ubangijinku Allah ya ce to na amsa muku zan muku madadi na mala'iku dubu zo su taimake ku akan waɗannan kafirai to annabin Allah kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku ƴan uwa kai ku kanmu ga Allah da kaskas da kanmu ga Allah da bayyanar da bukatanmu zuwa ga Allah da furta laifinmu ga Allah cewa mu masu laifi ne da nuna bukatuwanmu zuwa gare shi yana ƙarfafa igiyan imaninmu ne yana kuma daɗa tabbatar mana da tauhidinmu ne kuma hujja ne bisa cewa mun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala don haka muna cewa Allah da addu'a muna cewa Allah da roƙo muna ce da amincewanmu da Allah subhanahu wa ta'ala da sakankancewanmu gare shi akan duk abin da muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa wallahi za a yi kamar an yi ruwan sama an ɗauke amma sai in mu koma ga Allah shekarun baya idan fitina ta taso sarakunanmu da manya-manyan malamanmu akan ce a yi sadaka a yi masa a yi gumba a yi karatun ƙur'ani a yi da la'ilu a yayyanka dabbobi a gasa nama a yi sadaka mutane tun da muna ƙuruce mu mun ga ƙarshen wannan sai ka ga bala'i ya ɗauke yanzu daga an ce ai sai a ce malamai suna son su ci nama ko a ce bid'a ne to masu cewa bid'an ne ai ga bid'an nan ga sakamakon bid'an nan su waye za su yi muku addu'a Allah ya karba wayancan makwadaita wayancan azzalimai wayancan yan tijaran addini yan uwanku su yanzu tabiyan duk ɗaya ce tafiyan duk ɗaya ce su ma 'yan siyasa ne wa 'yancan malaman da suke cewa malaman kirki 'yan bidi'a ne ba abin da suka sani sai siyasa ba addini ya dame su ba bukata ce kawai kwaɗayi ne tara abin duniya shi ne bukatansu Allah baya amsa addu'an baki ƙazami Allah yana amsa addu'an mutumin da kullum yana tare da Allah ne ba sai ran da bukatan su taso ya je gurin Allah ba yawan ambatan Allah a wurinsu laifi ne zikiri laifi ne istighfari laifi ne sai dai a gama sallah a koma bakin bakin bakin masallaci a kama taɗin siyasa aikin kenan wayannan ne za su ci abi Allah wayannan ne za su roki Allah Allah ya amsa ƙarya ne wallahi dan haka mu saki ƙarya mu kama gaskiya in ba haka ba ruwan dufanan bala'i yana nan yana ta kwararowa ba mai kare mu sai Allah kowa ya mai da abun kaman wasa wallahi ba wanda zai tsira irin wannan fitina ta same mu kuma kaɗan muka fara gani in dai ba za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah muna roƙonka ka rusa gayyan wayannan masu mugun ƙuduri akan ƙaruruwanmu da garuruwan musulmai. Allah duk wanda suke kasuwanci da rayukan musulmi, Allah ka halaka su, Allah ka mana maganinsu, Allah ka ba mu lafiya, Allah ka tsayar da mu daga sharrinsu. Allah ka karya tattalin arzikinsu, Allah ka mai da gabansu a kansu, Allah ka mai da makamansu tsakaninsu, Allah duk lokacin da suka haɗu ka haɗa ka gwara kansu, ka mai da fitinan a kansu. Mun sani mutane ne, dole a ƙasar nan ai ba aljannu ba ne, wasu mutane ne suke kwana dare da rana suna mitin yadda za a yi su cuci mutane a halakar da mutane a zub da jinanen mutane akan bukatansu akan mulkinsu akan abin da suke so Allah karka kai karka biya musu bukatunsu Allah ka karya su Allah ka gaggauta fushi gare su Allah mu dai ba ruwanmu abin da suke yi Allah mun cire hannunmu ba da hannunmu ba ba da yardanmu ba ya ubangiji Allah ka isan mana sharrinsu Allah kai salati ga annabi Muhammad da dangin annabi Muhammad kamar yadda kai salati bisa annabi Ibrahim da dangin annabi Ibrahim a cikin talikai kai abin yabo ne mai girma. Assalamu alaikum.